نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام نعم حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب نعم عن سالم بن عبد الله عن أبيه مم.
أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين مم.
ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم مم.
فإنا قوم سفر نعم باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام wato wannan babi yana magana dangane da sallar ɗan bulaguro idan ya kasance limami ne idan ɗan bulaguro ya kasance shine limamin mazauna gari to yaya zai yi sallah shin zai yi sallah raka'a hudu ce kamar yadda su yake wajibi a kansu su yi sallah raka'a hudu duba da cewa shi limami abin da ya yi shi ne abin da mamu za su yi ko ku a'a kullun ala sunnatihi shi limami ya yi sallar shi raka'a biyu su mamu su tashi su karo abin da ya musu saura na raka'a biyu su ciko shi ya za a yi to wannan babi zai maka bayani akan wannan matsala auka na wara'a imamin ko kuma wannan ɗan bulaguro ya kasance wato gama gari ne wato irin irina ne irinka ba shugaban ƙasa ba ne ba shugaban unguwa ba ne ba shugaban gunduma ba ne saboda duk wani wanda yake shugaba na musulmai to duk inda ya tafi to shine yake da kwai haƙƙin limanci saboda limami na khamsu salawat a matsayin na'ibi ne na wato na shugaban ƙasa idan shugaban ƙasa ya zo guri to in ana zancen ƙorama ta gangaro ai ba za ka ce ba in aka ce ga ƙorama ta zo za ta wuce ba ka ce ba ai mu ma gwalalan wajen mu yana da yana gudana ana zancen ƙorama ka yi zancen gwalalo Eh, in ana zancen shugaban ƙasa to kai liman sai dai kai shiru ka kyale ko da limamin juma'a ne in ya zo sai dai in shi ya ce ka yi limanci Eh, amma dallar da limamin eh, wato shugaban ƙasa ya bakunci sallah a masallacinka na juma'a to kai a wannan lokacin kai ba ka zama to mu shahiduna an gane ko za ka tsaya ne ka ji daga abin da daga bakin shi shugaba yanda zai ce in ya ce wato limami na da shi zai ci gaba da sallah to falillahi alhamdu ya mana sallah in kuma ya zo da wani abokin shi ya tura shi ya ce kai za ka yi hutuba ka yi juma'a yau to kai limami sai ka zama to yan kallo kai gaba ka zo ka zauna a sahu na gaba in kuma ka zo a makare ka yi sallah a baya an gane حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبيد الله يتي يحيى بن يحيى الليثي يا زنتردني عن مالك شيكما يا جودك الإمام مالك إمام دار الهجرة عن ابن شهاب شيكما يا جودك محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري an salim ibn abdullahi shi kuma ya jiyo daga salim ɗan abdullahi abdullahi ibn umar ana abihi shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa abdullahi ɗan umar anna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu kana idza qadima makkata salla bihim rak'atayn haƙiƙa abdullahi ɗan umar ya ce haƙiƙa mahaifinsa umar ɗan khattab allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya kasance idan dai ya iso birnin makka idan ya iso birnin makka a lokacin da yake halifanci a lokacin da shine shugaba na musulmi to ya kasance idan ya iso birnin makka salla bihim raka'ataini wato yana yi musu sallah raka'a biyu biyu wato azuhur ya musu raka'a biyu la'asar ya yi musu raka'a biyu isha'i ya yi musu raka'a biyu to haka yake yi musu ta- saboda shine shugaba a wannan lokacin duk inda shugaba ya tafi shine limami shi ya kamata ya zamanto shine limami shi zai yi wa mutane sallah shi zai jibinci yi musu bayani shi zai jibinci yi musu nasiha amma kar ya zamanto ga shugaba amma in za a kamo hadisi na ma'aiki alaihi salatu wassalamu a a ƙarshe a darasa ya ce sadakallahu azim to kaga shugaba ai wannan ya ka kumya ko a kawo wata maganar al-Imam Malik in a kare ce sadakar Rasulullahi Allahu akbar an gane ko to ya kamata a ce akwai ya san alfarqu baina qaulin lahi wa qaulin rasuli da kuma qauli as-sahaba ko tabi'in an gane amma in ya zamanto an kawo aya ya ce sadaka rasulullahi ko an kawo hadisi ya ce sadaka lawul azim ko an kawo maganar wani malami ya ce sadaka rasulullahi so kaga akwai saura an gane ko to shi ya kamata a ce ya jagoranci lamarinsu ya yi musalla raka'a biyu thumma ya ƙulu sannan kuma umar ɗan khattab radiyallahu ta'ala anhu yana cewa ya ahala makkata wato ya ku mutanen birnin makka a timmu salatakum fa inna qaumun safrun a timmu salatakum wato ku ciko sallolinku kowa ya tashi ya ciko sallah raka'a biyu da ta mai saura kowa ya tashi ya raka'a biyu don haƙiƙa mu mutane ne 'yan bulaguro to shi kuma ɗan bulaguro abin da yake wajibi a kansa wato shine yayi sallah raka'a biyu kare akan raka'a biyu ba wajibi bane akan shi an gane ko na'am وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik an zaid ibn aslam ya jiyo daga zaidu dan aslam ana abihi shi kuma ya jiyo daga mahaifin shi aslam an umar bin al-khattabi shi kuma ya jiyo daga umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu misla zalika kwatamkacin wato wannan atsar da abdullahi dan umar ya rawaito daga wajen mahaifinsa نعم wato asali wannan hadisi ne wanda yake wato marfu'i نعم zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin sahihu muslim an gane ko na'am وحدثني عن مالك عن نافع Mm.
أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى Mm.
أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, Mm.
an nafi'in shi kuma ya jiyo daga nafi. Anna Abdullahi bana Umara kana yusalli wara al'imami biminan arba'an.
نعم Haƙiƙa Abdullahi ɗan Umar, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, shi da mahaifinsa, kana yusalli arba'an ya kasance yana yin sallah raka'a hudu wara al'imami idan yana sallah a bayan limami biminan wato amina. Idan ya tafi aikin hajji idan suka tafi mina, idan zai bi limami wanda yake mazaunin gari, sallar azuhur da la'asar da isha'i, shi limamin zai yi sallah raka'a hudu ne.
نعم to shi kuma abdullahi dan umar wato saboda fadala ta jam'i wato yana famar ya yi koyi wato da limami sai ya je ya bi sallah da ya je ya bi wannan sallah ya yi jam'i tare da wannan limamin amma sallah raka a hudu yake yi saboda saɓani matsala ne an gane ko amma wa idza salla li nafsihi salla raka'atayn idan zai yi sallah ga kanshi zai yi sallah shi kadai to sai ya yi sallah raka'a biyu an gane ko wato in shi ɗaya ne zai yi sallah yana yin sallah raka'a biyu saboda wannan shine abin da yake kan ɗan bulaguro amma in zai bi limami to dole ne ya cika sallah wato a malikiya idan mutum ɗan bulaguro ne kuma ya shiga sallah tare da limami to wajibi ne a kan shi ya bi limami har limami ya gama sallah amma ya ce idan ya yi raka'a biyu ko ya zauna ya yi ta jiran shi har ya taso ya yi waɗansu raka'o'in guda biyu sannan limami ya sallame sannan daga bashi ya sallame wannan malikiya ba ta da wannan ra'ayi ko kuma daga an yi raka'al biyu shi ya sallame ya tashi ya shiri ya bar limami da sauran jama'a su karasa sallah wannan shi ma malikiya ba ta san da wannan lamarin ba abin da yake sananne shine idan fa'in ya da musafirun bilmuqim fa wajaba alaihi al-itmam wato idan ɗan bulaguro ya yi koyi da limami mazaunin gida to wajibi ne a kan shi ya cika sallah to amma in ɗan bulaguro shine limamin mazaunin gida shine wato ɗan mamu to fa kullun ala sunnati kamar yadda Umar dan Khattab yake musu limanci ya raka a biyu ya sallame su kuma su tashi su karo wannan ba matsala amma kai ɗan bulaguro idan kai koyi da mazaunin gari to wajibi ne kai itimami na'am wa haddathani an malik an ibn shihab an safwan annahu qala jaa abdullah ibn umar يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقلنا فأتممنا نعم وحدثني عن مالك يا ذنتر دني يا جيو دغ الإمام مالك an ibn shahabin shi kuma ya jiyo daga muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn shahabin zuhri an safwan ibn abdullah ibn safwan shi kuma ya jiyo daga malam safwan annahu qal haqiqa safwan ibn abdullah yace jaa abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma ya'udu abdullah ibn safwan wato abdullahi dan umar lokacin da labari ya kai gare shi cewa abdullahi ibn safwan baya da lafiya a birnin makka wato abdullahi dan umar ya yi tattaki ya hayo tun daga birnin madina ya zo shi birnin makka saboda ya gaishe da abdullahi dan safwan da ya zo shi fasalla lana raka'ataini ya ce abdullahi dan umar ya yi ta mana sallah ta azuhur da la'asar da isha'i raka'o'i guda biyu sun sarrafa sannan kuma sai ya sallame idan ya sallame faƙumna fa'atimamna mu kuma sai mu tashi mu ciko raka'o'i guda biyun da suka yi mana saura to haka ya kamata duk wanda ya yi bulaguro ya zamanto shi ne limami kafin ya fara sallar in ya zamanto akwai wanda ba san shi ɗan bulaguro ba ne saboda kale ya jeho mutane cikin rudani sai ya ce musu to ni dai matafiyi ne kuma abin da yake wajibi a kaina raka'a biyu ce zan yi idan na yi raka'a biyu na sallame ba wai rafkanuwa ba ce nayi na san abin da nake kenan duk wanda ya san shi ba dan bulaguro ba ne to zai tashi ya karo raka'a biyu biyu ne an gane ko to haka za a yi shine anan safwan ibn abdullahi ibn safwan wato ya faɗa mana yadda abdullahi ɗan umar ya yi musu lokacin da ya je gaishe da mahaifinsu malam abdullahi na'am babu salati nafilati fi safari nahari wa laili wa salati ala dabbati na'am حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت باب الصلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة wato wannan babe ya ƙunshi wato bayani game da waɗannan abubuwan na farko yin sallah ta nafila a cikin halin bulaguro da wani lokaci ne yake halitta ko kuma yake dacewa mutum ya sallah ta nafila shin dukkanin yadda yake sallah ta nafila a gida salatu duha الرواتب قبل الظهر وبعدها قبل العصر بعد المغرب بعد العشاء قبل الصبح zai yi waɗannan sallolin gabaki ɗaya da ƙiyamun lailin shi wanda ya saba yi a gida raka'a goma ko raka'a takwas ko raka'a shida ko ku a'a akwai adadin raka'o'in da mutum zai yi a cikin halin bulaguro shine babu salatin nafilati fi safar wato wannan babe yana magana dangane da bayani game da yin sallah ta nafila a cikin halin bulaguro bin nahari wallahi a lokacin da mutum yake cikin yini da safe daga hudowar rana kafin rana ta faɗa shin akwai waɗansu na filfili da zai yi ko ku a'a babu waɗansu na filoli da zai yi wallaili da kuma da dare idan rana ta faɗa kafin alfijir ya keto shin akwai waɗansu na filfili da ya dace a ce mai sallar dare wanda yake cikin bulaguro ya yi su ko ku a'a babu wasalati ala dabba da kuma bayani game da halaccin yin sallah ta nafila a saman abin hawa wato kana saman dokinka ne ya halitta ka yi sallah ta nafila kana saman bis ne ya halitta ka yi sallah ta nafila kana saman motarka ne kai kadai daga nan za ka tafi maradi ko za ka tafi niyame ko za ka tafi doso ko za ka tafi kwanni ya halitta ka yi sallah ta nafila kana saman mashin ɗinka ne kai kadai kana ta tafiya ba laifi ya halitta ka yi sallah ta nafila wato shine wannan babu abin da ya kumsa kenan الإمام عبيد الله يتي حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر يحيى بن يحيى الليثي يا زنتردني شي كما يا جيو daga al-Imam Malik Imam Darul Hijra an Nafi'in shi kuma ya jiyo daga Malam Nafi'u Maula Abdullah bin Umar an Abdullah bin Umar shi kuma ya jiyo daga Abdullah dan Umar أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا أنه حقيقة عبد الله بن عمر لم يكن يصلي شيئا بكسنتي ينا صلاة وتنافلا با مع صلاة الفريضة tare da sallah ta farilla wato bai kasance yana sallatar sallan nafila ba tare da sallah ta farilla fi safari a cikin halin bulaguro ƙabila ha wala ba'da ha wato sallah ta nafila wanda ake yi kafin limami ya zo masallaci ita ce arratiba ƙabila alfarida sallah ta nafila wanda ake yi kafin sallah ta farilla irin raka'a hudu da mutum zai yi bayan an yi kiran sallar azuhur kafin a yi sallar azuhur irin raka'a biyu da mutum zai yi bayan an yi sallar azuhur kafin ya tashi shiri daga cikin masallaci irin raka'a hudu da mutum zai yi bayan an yi kiran sallar la'asar kafin a yi sallar la'asar an gane ko wato waɗannan bai kasance yana sallatar su ba illa min jaufin laili ya ce allahumma illa min jaufin laili wato sai dai a cikin dare idan ka ga abdullahi dan umar ya yi sallah ta nafila a cikin halin bulaguro sai dai inda dare ne amma a yini tun daga safiya har dare har rana ta fada wato baya sallah ta nafila baya subhatu duha baya sallah ta walluha an gane ko wanda sallah ta wallaha tana da kai fada'il da yawa wanda insha Allahu ta'ala a gobe karatunmu na gobe wato ya kumshi wannan fada'il nata da kuma bayani a kanta an gane ku to fa innahu kana yusalli ala al-ard haqiqa Abdullahi dan Umar ya kasance yana yin sallah a saman ƙasa wato idan ya yada zango a wani guri daga cikin gurare cikin dare to yana tashi yayi qiyamul layli mata yassara lahu gwargwadon abin da ya sawwaka a gare shi yana samu raka'a shida ce raka'a takwas ce raka'a goma ce sha biyu ce abin da ya sawwaka a gare shi wa ala rahilatihi sannan kuma yana yin sallar shi ta nafila a saman abin hawan shi wato idan yana cikin tafiya ne dare ya mushi yana cikin bulaguro to yanzu saboda a zaunan da yake a saman abin hawa din shi kaɗai ne to yana ta nafilolin shi da dare a sama abin hawan shi saboda ya halitta yin sallah ta nafila a saman abin hawa an gane ko haitsu tawajjahat sannan kuma yana yin wannan sallah ne duk inda wannan dabbar tashi ta fuskanta ba wai su ya fuskanci al'ibla ba baya daga cikin sharuɗa na sallah nafila a saman abin hawa a ce sai ka fuskanci alƙibla don haka za ku ga daga cikin wato sharuɗa na fuskantar alƙibla face dai a cikin hali guda biyu mai iziya ya kawo su ko wato illar da yake cewa wasu ƙibalul ƙiblati sharɗun illa fil qitali halal iltihami sannan kuma wa illa fi safarin mubihi lil qasr an gane ku face dai a cikin waɗannan halayen guda biyu na'am حدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر قال يحيى وسئل مالك عن النافلة في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار وقد بلغني أن بعض أهل, أهل العلم كان يفعل ذلك ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, annahu balaghahu haƙiƙa labari ya iso ga al'imamu Malik, annal qasim bana Muhammadin, haƙiƙa malam alƙasim ɗan Muhammad, wa urwa ta bana Zubair da kuma malam urwa ibn Zubair almajiri na na Aisha, wa ababakar ibn Abdurrahman da kuma abubakar ɗan Abdurrahman. wanda waɗannan tabi'ai guda uku dukkaninsu suna daga cikin alfuqaha saba'a na Madina wato malamai guda bakwai na Madina wanda a lokacin tabi'ai sun shahara to waɗannan guda uku dukkansu suna ciki an gane ko alƙasim ɗan Muhammad da Urwa ibn Zubair ɗa ne na Nana Asma'u yayar Nana Aisha kuma haka nan almajiri ne na ita Nana Aishar baicin ɗa ne a gare ta hakanan almajiri ne a gare ta da kuma abubakar dan abdurrahman dan abubakar ne siddiq wato abdurrahman wato yayan na na aisha ne an gane ko to yana da ɗa abubakar to wannan shi ne ɗan shi wanda shi ma dai matsayin ɗa yake gana na aisha da urwa da abubakar dukansu matsayin ɗiya suke wa na aisha kuma almajiranta ne suna daga cikin alfuka saba'a to waɗannan guda ukun kanu ya tanaffalu na safar wato sun kasance suna ta yin na filfili suna ta yin na fila a cikin bulaguro an gane ko to wannan abin da yake tabbatar mana a nan shine ya zo shi ya tanaffalu na safar mutlaqan biduni taqayidin bilailin wala naharin ba tare da wato an ƙayyade ba cewa suna yin na filfili da dare ban da rana ba tare da an ƙayyade cewa suna yin na filfili da rana ba ban da dare kenan ya shimalu allaila wa nahara wato ya haɗa wato nafilar dare da kuma nafilar rana to shine al'imamu malik shi ma zai bayar da fatawar shi bala yahaya yahaya bunu yahaya allaisi ya ce wasu ila malikun an tambayi al'imamu malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama anin nafilati fi safar dangane da yin nafila a cikin halin bulaguro shin ya halitta ɗan bulaguro ya yi sallah ta nafila ko kuma bai halitta ba faƙala al'imamu malik ya ce la ba zalik wato babu laifi ɗan bulaguro ya yi sallah ta nafila billaili wannan hari da dare ne ya samu damar yin iyamun lailin lokacin da jama'a take watsewa ta bar shi gidan da ya sauka a can wato guri ne wanda ba hayaniya da dare a lokacin yake da damar ya yi ibada ko kuma a'a idan aka tashi gidan da ya sauka a ciki ga baki ɗaya wato masu gidan suna zuwa gurin aiki ne kowa sai da magariba yake zauwa in aka zo da magariba wannan ya zo da abokan shi wancan ya zo da abokan shi wato za a kai karfe uku ana ta hira an hana shi barci to da wani lokaci ne yake da dama da rana ne bayan sun fita aiki yake da damar ya yi sallar shi ta nafila ko ko a'a da dare ne lokacin da kowa ya barci to ya halitta da kowane lokaci ya yi kayan shi wato yanzu dama za a maida ta ne zuwa ga shi ɗan bulaguro ɗin saboda wani za a ga ya fi samun nutsuwa cikin dare sama da yini wani kuma za a ga ya fi samun nutsuwa cikin yini sama da dare duba da inda ya tafi wani gurin za a ga in ka je ka in cikin abokan gare wato tarin mu kwana kenan in can ne ka tafi za a ga da rana za ka fi samun nutsuwar ibada sama da a ce da dare saboda a taron mu kwanan lokacin sai sha biyu mata za ka ji an ce za a ɗora wake a dafa wannan ya ɗora shayi wannan ya kunna shisha wancan can suna kwas da kuma gashi kana famar ka gana da Allah ka fara a ce ɗan riya kai kuma ba wanda kai niyya ba an gane ko amma da rana wancan yana barci wancan ya tafi gurin aikin shi wancan ya tafi ziyara kai ɗaya a cikin ɗaki za ka ɗauko ƙur'anin ka karanta bayan ka karanta ƙur'anin ka ka tashi ka yi ɗan nafilolinka ka gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala bukatunka da kuma bukatun bayin Allah na'am وحدثني عن مالك مم.
قال بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر مم.
كان يرى ابنه عقو- نعم عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه to shikenan al-Imam Malik yace wa qad balaghani haqiqa labari ya iso gare ni anna ba'd ahli al-ilmi haqiqa shashe daga cikin ma'abuta ilimi kana yaf'alu zalika ya kasance wato yana yin wannan din ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik al'imamu malik ya ce balagani labari ya iso gare ni an nafi'in daga nafi maula abdullahi bin umar anna abdullahi bin umara kana ya rabnahu ubaidallahi bin abdullahi wato haƙiƙa abdullahi ɗan umar ya kasance yana ganin ɗanshi ubaidullahi wato yana ganin ɗansa Ubaidullahi wanda shi kuma Ubaidullahi shakiki ne na Salim saboda Abdullahi dan Umar ba mace ɗaya bace gare shi wato akwai mahaifiyarsu Salim to Salim a cikinsu a ɗakinsu akwai Ubaidullahi to ya kasance yana ganin ɗansa Ubaidullahi ya tanaffalu fi safar yana yin nafin fili a cikin halin bulaguro amma fala yunkiru alaihi baya yi musu baya musanta mishi hakanan din wato baya yi mishi musu akan nafilfilin da yake saboda da a ce abu ne wanda yake bai dace ba nafila a cikin halin bulaguro da a ce bata dace ba to da abdullahi dan umar ya taka wa ubaidullahi birki saboda saba wa sunna ta annabi sahabbai a shirye suke a kullum duk wanda ya ce zai saba wa sunna ta annabi to su taka mishi birki na'am an gane ko na'am وحدثني عن مالك عن عمر بن يحيى المازني Mm, عن أبي نعم عن أبي الحباب سعيد بن يسار mm, عن عبد الله بن عمر mm, أنه قال mm.
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر
ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga amru ɗan yahya almazini shi kuma ya jiyo daga abil hubab sa'id bin yasarin shi kuma ya jiyo daga abdullahi ɗan umar annahu qala haƙiƙa abdullahi ɗan umar ya ce ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli wa huwa ala himarin ya ce na ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana salla ta nafila alhali yana saman jaki wato ibn abdulbari annamari cikin littafin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid wato yayi bayani yace wato ambatan alhimar jaki wato yana daga cikin wato abinda amrubun yahya almazini ya kadaita da rawaito shi abinda yake sananne shine wato yusalli ala rahilatihi wanda wannan cikin bukhari da muslim da sauran alkutub wato ko da hanyar ta al'imamu malik ce in dai ba ta amrubun yahya almazini ba ce wato za a ga cewa ana rawaitowa ne da yusalli ala rahilati ya ce na ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli yana salla wa huwa ala himarin alhali yana saman jaki wa huwa mutawajjihun ila khaybar alhali yana mai fuskanta zuwa ga khaybar a karatunmu na kusa da ƙarshe-ƙarshe mun yi bayani akan khaybar tsakankaninta da madina ta kai mil nawa Mm. Na'am. Wato mil gomiya tara da shida shine tsakankanin Madina da Khaibar. Na'am.
وحدثني عن مالك Mm.
عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به قبل عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك
ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, ana Abdullahi bin dinarin, wato shi kuma ya jiyo daga Abdullahi ɗan dinar, ana Abdullahi bin Umara shi kuma ya jiyo daga Abdullahi ɗan Umar. Haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, kana yusalli ala rahilatihi, wato ya kasance yana yin sallah ta nafila. a saman abin hawan shi fi safari a cikin halin bulaguro haitsu tawajjahat bihi duk inda wato wannan abin hawan nashi ta fuskanta da shi duk inda yake tafiya fuskar bulaguron nashi ta bada kudu ce arewa ce yamma ce gabas ce sukurwa ce duk inda dai bulaguron nashi ya fuskanta wato yana sallar shi ta nafila a sama abin hawan shi قال عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار يتي وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك عبد الله بن عمر الله تعالى ya kare yadda da shi da mahaifinsa wato ya kasance yana yin irin yanda wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake aikatawa na'am نعم وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد قال رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حماره وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء نعم وحدثني عن مالك يا زنتردني يا جيودك الإمام مالك أن يحيى بن سعيد wato shi kuma ya jiyo daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari qala Yahya ibn Sa'id al-Ansari yace ra'aitu Anas ibn Malik fi safar yace naga Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu fi safari a cikin bulaguro na gan shi yana cikin bulaguro wa huwa yusalli ala himarin wato alhali wato yana sallah ta nafila a saman jakinsa. wa huwa mutawajjihun ila ghairi qibla kuma inda Anas dan Malik yake fuskanta wato ba alqibla bace yake fuskanta wato yana fuskantar wata wato wata bangare wanda ba alqibla bace yana kallon wani bangare wanda ba alqibla ba wato wannan atsar ɗin irinsa ya zo shi cikin bukhari da muslim atsar ɗin anas ibn sirin yake cewa istaqbalna anasan falaqinahu bi aini tamri an gane ko wato sai muka haɗu da shi wato a wannan guri da ake ce da shi ainu tamar na ya ne cikin hadisin min zaljani na'am na'am wa wajuhu min zaljanib yace da muka ganshi yusalli ala himarin wa wajuhu min zaljanib wato fuskar shi yana kallon wannan bangaren wato yana kallon bangaren hagun din alƙibla an gane ku ya ce fasa'altuhu an zalika faƙala laula an ni ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fa'aluhu ma fa'altu ana anas dan sirin ya ce faƙultu lahu tusalli ila ghairil qibla ce sai na ce mai nagan kamalan anas kana sallah amma ba alƙibla kake kalla ba ya ce to ai ba ni ne farko ba da a ce ban ga ma'aiki yana yi ba to da ba zan yi ba an gane ko yarka'u wa yasjudu ima'an amma yana yin ruku'u da sujada ga baki ɗayansu ima'an ima'i yake yi wato ishara yake yi an gane min ghairi an yada wajhahu ala shay'in ba tare da ya dora goshinsa ba huskar shi da karan hancin shi ba ala shay'in akan wani abu ko a ce a saman tozan abun hawan nashi a'a kawai tafiya yake kawai ima'i yake yi gashi ya yi ruku'u gashi ya yi sujada gashi ya dago kuma a ci gaba da karatu yana saman motan shi kawai aji yana tafesa tilawa da aka jima aji ya ce allahu akbar sami allahu liwal hamidu an gane ko to haka zai ta yi alhamdulillah al'ilmu inda hu subhanahu wa ta'ala